من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina jin yau kwanan wata biyar ne ga watan safar shida ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da da nawa ne ga watan boko tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu ɗora inda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a suratul an'am yau za mu tashi aya ta saba'in da hudu fadin allah tabaraka wa ta'ala wa itkala ibrahimu li abihi azara na man أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ka tuna yayin da annabi ibrahim yake cewa babansa azara a tattakhidu asnaman aliha yanzu babana za ka riƙi gumaka su zama su ne allolinka dun Allah ba Allah ba tabaraka wa ta'ala inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin lalle ina ganin kai da mutanenka masu bautan gunki kuna kan bata wacce take mabayyaniya Sa'id ibn al-Musayyabi da Imam Mujahid suka ce kalmar azara tana nufin sunan gunki ne azara din suna ne na na gunki wato kamar an kira baban annaba Ibrahim alaihi salatu wassalam da sunan as-sanam ne sunan gunki kenan akwai waɗanda suka yi ta tawili wai cewa azara ba sunan baban shi bane sunan babbansa ne to ƙur'ani dai cewa ya yi babansa ne babansa ne wa iz qala ibrahimu li abihi kaga wannan ba wani tawili ka tuna yayin da annabi ibrahim ya ce wa babansa sai kuma ne zo ya ce babbansa a'a bai kamata ba so anan abinda qur'ani ya faɗa shi zamu tabbatar yanzu Allah zai bamu labarin kissar annabi Ibrahim da shi da mahaifinsa yanda suka yi maya akan tauhidi wanda yake nuna mana cewa harkar tauhidi ba a daga kafa a cikinta yawwa duk wanda ya kauce wa tauhidi to ana mai bayani dalla dalla yanda zai faɗa zai fahimta faɗaka kaga nan sai ce a tattakhidhu asnaman aliha yanzu ya babana zaka riki gumaka su zamanto su ne alloli abin bauta ka watsar da ubangiji na asali kai inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin gaskiya baba ina ganin da kai da mutanenka kuna kan bata mabayyaniya ba zagi bane ba cin mutunci bane ba aibantawa bane amma dai bautawa gunki bata ne to sai ce mai kuma malam وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين الله يقول كذلك كما حكى نري إبراهيم muka nuna wa annabi Ibrahim ai kama arainahu al-basira fi dinihi wal haqq fi khilafi qaumihi nurihi malakutas samawati wal ard muka bashi basira a addininsa muka dora shi akan gaskiya ya saba wa mutanensa haka kuma muka nuna masa malakutar samawati wal ardi mulkin sammai da ƙasai li yakuna min al muqinin ba dan komai ba dan ya zamanto cikin wato masu yaƙini da sakankancewa ga Allah tabaraka wa ta'ala malamai sun yi saɓani me ake nufi da al malakut al malakut suka ce al mulk kenan an yi ƙarin ta'un ne lil mubalagha wato don kaiwa matuƙa mun nuna wa wato annabi ibrahim mulkin sammai da ƙasai kaman kalmar aljabarut ne da arrahamut da arrahabut aljabarut arrahabut arrahamut duk ana faɗin haka abdullahi dan abbas ce malakutar samawati wal ardi yana nufin wato khalqus samawati wal ard kamar haka ne muka nuna wa ibrahim wato mu'jiza da da karfin mulkin wajen halittar sammai da kasai imamu mujahid da sa'id ibn jubair suka ce malakut ana nufin ayatu samawati wal ard muka nuna masa ayoyi na sammai da kasai mana an tsayar da shi annabi ibrahim alayhi salatu wassalam akan dutse sai aka nuna masa aka ce duba sammai aka bude masa iya tsawon sammai ya gansu sannan kuma aka duba masa aka ce duba ƙasa ya gani aka ce da ya zo duba saman nan sai da ya leko har al'arshi wannan saman na bin wannan wannan saman na bin wannan wannan saman na bin wannan har al'arshi shi ka gani ya ce ya gani sannan kuma aka nuna masa asfal al'aradin ƙasa ya duba ƙasa ya ga zurfinta da irin ɗabaka ɗabaka ɗabaka ɗabaka ta ainihin wato halittar da Allah yi Allah ya nuna masa komai ya gani aka ce har aljanna sai da aka nuna masa har gidansa sai da aka nuna masa a cikin aljanna shine malakutas samawati wal ard shine Allah ce wa atainahu ajrahu fid dunya ma'ana wa atainahu ajrahu fid dunya ai arainahu makanahu fil jannati min ad-dunya qabla al-akhirah mun nuna masa wurin zamansa wato a gidan aljanna tun a duniya kafin ya shiga lahira shi annabi ibrahim alayhi salatu wassalam kamar yadda cikin suratul ankabut annabi ibrahim mutum ne mustajabu da'wa wanda in yayi addu'a Allah tabaraka ta'ala yana karba imam al-bagawi ya ruwaito kamar yadda aka rubuta daga sulaiman ko salman radiyallahu ta'ala anhu wasu suka ce marfu'i ne ma wasu kuma suka ruwaito daga Ali bin Abi Talib yayin da aka nuna wa Annabi Ibrahim wannan halitta ta sammai da kasai sai ya ga wani mutum akan alfasha yana barna yana saba wa ubangiji sai ya masa addu'a muna addu'a kawai sai mutumin nan ya halaka to daga nan aka gane Annabi Ibrahim in yayi addu'a Allah yana karba to mutumin da aka nuna masa malakutar samawati wal ard duk halitta ta sammai da ƙasai ga baki dai Allah ya nuna masa ya daɗa ganin wani sai addu'a kan shi ya halaka sai wani kuma ya gan shi shi ma ya masa addu'a sai ubangiji ya ce da shi ya ibrahim innaka rajulun mustajabud da'wa ya ibrahim ka sani fa kai mutum ne wanda in kai addu'a Allah yana karba ka daina addu'a mummuna akan bayina ya ce bayina suna kan ɗabi'a kamar haka in ji Allah ko dai su yi laifi su tuba in yafe musu ko kuma ya ce in ma na akhruja minhu nasmatan ta'buduni ko in fitar da wasu halitta a cikinsu da za su rinka bauta mu akan hanya ta kwarai ko kuma idan sun bauta mun din sun yi mun barna in yafe musu in na ga dama in shi ito a fautu anhu ko kuma akwai waɗanda za su zo kuma ba zan yi musu su rayu a duniya suna ɓata mu su rayu a duniya suna ɓarna ni kuma in zo in musu uquba imamu katada yake cewa malakutar samawati wal ard nan Allah ya nuna wa annabi Ibrahim rana sai da ya ganta gaba ɗaya ya ga halittar rana aka nuna masa wata sai da ya ga halittar wata gabaki ɗaya har taurari gaba ɗaya wannan su ne malakutar samawati kamar yadda imam wato katada ya fada malakutal ardi kuma aka nuna masa duwatsu duka aka nuna masa bishiyoyi duka aka kuma nuna masa wato ainihin koguna duka wannan su ne malakutal ardi duk sai da Allah ya nuna masa ga gansu wannan shi yasa yake da karfin tauhidi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi yasa za ku kuka ga a ƙarshen ayar Allah ce wali yakuna minal muqinina mun yi masa wannan ne dan ya zamanto cikin masu yaqini wajen yi wa Allah tabaraka wa ta'ala nurihi malakuta samawati wal ard liyastabdilla bihi wa liyakuna minal muqinina kenan to bayan wannan sai me ya faru mala فلما جن عليه الليل رأى كوكبا na'am قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين
falamma janna alaihi layl to an shiga farkon kissar kenan Allah ya ce yayin da dare yayi yanzu aka kawo mana kissarsa da shi da mutanensa irin yadda ya amfani da hikima da basira wajen kiran mutane zuwa ga tauhidi wanda malamai suke cewa dukkan malami da yake kira zuwa ga tauhidi to yana da buƙatar ya san wannan kissa kuma ya ga yadda ake gugurmaya tsakanin ahlul tauhidi da ahlul shirki kuma ana amfani da hikima da basira wajen kira zuwa ga tauhidi dan babu abin da yake da wahalar bari a wurin mutane irin shirka matukar mutane sun gina akan shirka da bauta wa nan Allah an kira su akan shirka da bautar wani Allah to kafin ka fitar da su fa zaka ji jiki falamma janna alaihi lailu yayin da dare yayi kalmar janna tana nufin dakhala kamar yadda laraba suke cewa janna lailu wa ajanna lail wa jannahu lailu wa ajanna alaihi lailu yajinnu jununan da jananan idza azlama wa ghatta kulli shay duk wannan tasrif ne na kalmar janna dare ya shiga ya lullube shi yasa suke cewa jununul laili sawaduhu larabawa suna cewa jununul lail ba jununul lail junun na hauka ba fa me yasa aka ce da almajnunu majnunu saboda ai an rufe hankalin ka gane yawa hauka ta rufe hankalin shi yasa aka ce da shi majnun ma'ana wanda aka rufe hankalinsa amma kalmar janna tana nufin wato lullubewar wani abu shi yasa aka ce dare idan ya zo ya zo ya rufe rana sai a ce jannan lailu ma'ala dakhalan lailu kenan ra'a kaukaban sai ya ga tauraro ya daga kai sai ya ga tauraro a kira'ar abu amr ra'i kaukaban falamma janna alaihi lailu ra'i kaukaban haka ya karanta bi fathir ra'i wa kasr al alifi a kira'ar ibnu amir da hamza da kisa'i da abubakar suna karantawa ne ri'i falamma janna alaihi lailu ri'i kaukaban maimakon ra'a kaukaban ri'i kaukaban sai ya ga tauraro kala hada rabbi sai ya ce wa mutane ga ubangiji na nan tauraro ya gani a sama sai nuna ce ga ubangiji na nan hada rabbi ga ubangiji na nan falamma afala yayin da tauraron ya wuce ya shuɗe kala la uhibbul afilin sai shi a ni ba na son ubangiji wanda yake yana bata ya za a ce Allah yau an neme shi ba gan shi ba idan rana ta yi baya nan ya ce to ba na son wannan wannan wani wa'azi ne yake ga masu bautar tauraro wanda suka ɗauki tauraro shine ubangiji gare su ya za ku rinka bauta wa Allah da sai da daddare ake ganin sa mana yana aiki ne sai dare in rana ta yi shi ma neman sa ake a rasa a wannan bai zama Allah ba to malamai sun yi sabani yaya aka yi annabi Ibrahim ya ga tauraro ya ce hada rabbi tauraro ne fa kuma ya ce wannan shine ubangiji na wannan akwai iskali wasu malaman suka tafiyar da zancen akan zahirinsa suka ce sayyidina ibrahim alaihi salatu wassalam a farkon lamarinsa mutum ne da yake neman shiriya ya fita neman shiriya ne yana neman allah ya dora shi akan tauhidi ya bi hanyoyi da yawa na shirka sai Allah ya kautar da shi bai yi ba har zuwa lokacin da Allah ya dora shi akan tauhidi hatta waffaqahu Allah ta'ala wa atahu rushdahu falam yadurruhu har sai da Allah ya datar da shi ta wajen wato ya ga wannan ya ga bai dace ba ya ga wannan ya ga bai dace ba ya ga wannan ya ga bai dace ba ya yi ta wucewa yana kaucewa kamar yadda za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala wasu malaman suka ce a gaskiya bai dace annabin Allah a danganta masa wannan ba annabin Allah a ce wai yau ya zo yana neman shirya ya ga tauraro ya ce tauraro shine Allahnsa kai suka ce bai yi ba suka ce فلا يجوز لرسول ياتي عليه وقت من الاوقات bai kamata a ce annabi da kace annabawan Allah wai akwai wani lokaci cikin lokuta da ya zo masa ba wai yana bauta wa wani Allah ko kuma yana tunanin wani Allah shine Allah kai duk da cewa ba cewa akai annabi Ibrahim ya bauta wa tauraro ba amma bai kamata a ce wai an yi wani lokaci da za a ce annabi cikin annabawan Allah har yana shakkar waye ubangijinsa ba bai yi ba wannan magana mutumin da Allah ya riga ya tsare shi annabi Ibrahim Allah fa ya riga ya tsare shi ya ba shi kariya ya tsarkake shi shi da Allah ya ce idh jaa rabbahu bi qalbin salim eh ya zo ubangijinsa da zuciya kubutacciya kuma Allah ya ce kadhalika nuri ibrahima malakutus samawati wal ardi wanda aka nuna masa malakutus samawati malakutul ardi kuma sai daga baya a zo a ce wai ya ga tauraro yana cewa wannan shine ubangiji na a'a wannan ba shi bane suka ce a'a wannan bai kamata ba to ya za a yi zance na farko suka ce annabi ibrahim salatu wassalam ya zo ne ya tarar da mutanensa wato suna bautar wani allah ba bautar allah ce a gabansu ba to sai ya yi ƙoƙari ya bi da su hanyar hikima da fasaha da basira wato ya stadrijihum ya bi da su a hankali a hankali ta yadda zai dawo da su hanya ta ƙwarai ya nuna musu kuskurensu ya nuna musu jahilcinsu har sai hannunsu ya taba ya nuna musu abun nan da suke girmama shi ba abu ne da ya kamata a girmama shi ba suna girmama taurari mutanen annabi ibrahim suna girmama taurari suna bauta wa taurari suna ganin komi ma da ka sani na duniya gaba ɗaya na hannun taurari ne sai Allah ya nuna musu hanyar wannan hikima da annabi ibrahim ya yi a shi mafi girman abun da suke girmamawa dinnan ana iya neman sama a rasa shi kwata-kwata ashe ma tauyayye ne tauraron wata ran za a zo a ga baya nan da rana baya nan to sai ya nuna musu cewa kai gaskiya bauta wa tauraro ba shine daidai ba kamar wani hawari ne da ake ba da labari ya tarar da mutane suna bauta gunki da ya zo sai ya kyale su bai hana su bautar gunkin ba shi ma ya rinka girmama gunkin sai suka rinka girmama shi shi din saboda ya girmama abin da suke bautawa har sai da suka zo suna mutunta shi suka zo suna bin ra'ayinsa sai da ya ja su ya ja su ya ja su ya ga sun dawo suna bin ra'ayinsa daga baya sai ya nuna musu cewa wannan gunkin da kuke bautawa ba Allah ba to bai halatta a bauta masa ba saboda dalili kaza kaza ba zai amfanar ba ba zai cutar ba ba zai iya karewa ba ba zai iya kawowa ba ya ci gaba da kiran su ya zuwa ga Allah har sai da ya kautar da su daga kan abin da suke bauta ya dawo da su kan bauta Allah to a nan gurin annabi Ibrahim mai kwan ya zo ya ce da su kai ku daina bauta wa taurari shirka ne bautar tauraro sai ya bi su da ya ga tauraron sai ce wannan shine ubangiji ana nan ana nan ana nan ana nan sai ya zo ya neman tauraro sai ya rasa sai ce kai la uhibbul afilina ni gaskiya ba na son ubangijin da yake bacewa kaga ya sa musu shakka kenan haka ne wajihi na biyu na tawilin wannan aya wasu suka ce a'a yayi ne a bisa wato wajahin tambaya haza rabbi yani a haza rabbi kamar su suna bauta ubangijinsu ne tauraro sai shi ibrahim ya zauna cewa yanzu wannan shine allah na ba wai haza rabbi ta hakikan ba haza rabbi istifhaman ne mana a haza rabbi kamar akwai takadirin a hamzatul istifhami wacce take mazufa ne kamar yadda Allah ya ce afa in mitta fahumul khalidun afa in mitta fahumul khalidun afa in mitta fahumul khalidun me zaka fassara da Hausa yanzu idan kai muhammadu ka mutu fahimul khaliduna su za su tabbata a'a to su za su tabbata ne shine fasarar kenan takadirar aya da Allah gyara mana sautin nan mana afa in mitta afa humul khaliduna ne ba wai afa in mitta fahumul khaliduna ba akwai hamzatun istifhami mahzufa tuqaddaru mahzufatan ana kaddara ta an shafe ta kaga ashe qur'ani yayi amfani da wannan uslubi so da yace hada rabbi ba yana nufin hada rabbi taqiqan ba yana nufin a hada rabbi yanzu wannan shine ubangiji na to kaga wannan ai babu iskali kenan ko ba haka bane yaya za a yi a ce wannan shine ubangiji na fuska ta uku suka ce a'a yana kafa musu hujja ne shi annabi ibrahim hada rabbi bi za'mikum yanzu ku kuna ganin cewa wannan shine ubangiji na a rayawar ku ku kenan kamar musanta musu yi wannan din shine za a ce Allah na a rayawar ku yace to bari mu tsaya mu gani mu ga ikon Allah yayin da tauraron nan ya bace ya kauce sai ya ce law kana rabban haqiqiyan ma ghaba annabi ibrahim ya ce da wannan tauraron allah ne da gaske to da bai bata ba don me yasa zai bata lama gaba to wannan kenan fuska ta hudu malamai suka ce akwai ijmari da takadiri ya na hada rabbi ne akwai ya na da aka share ba a faɗa ba فلما راى القمر بازغا قال يقولون هذا ربي da ya ga da ya ga tauraro kai ya fito ba wannan ba to sai ya ce gashi nan suna cewa wai wannan shine ubangijinsu kenan ba wai ya ce shi shine ubangijinsa ba sam duka wannan fa ana ta kokarin a kautar da kalmar dangantar da kalmar shirka ga annabi Ibrahim ne ya za a ce Ibrahim ya ce wani Allah shine Ubangijinsa so zance mafi inganci abinda za a ɗauka shine ba ya faɗi wannan cewa wannan tauraron Ubangijinsa bane taƙiƙan a ya faɗa ne don wa'azi don gargaɗiwa waɗanda yake so ya dawo da su kan hanya ta ƙwarai to kun ji labarin tauraro ko to sai ya dawo kan wata yanzu ya gama da masu tauraro ya sa su a cikin shakka to zai dawo kan masu bautar wata kuma sai ya ce mai malam فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي na'am لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين sai ya dawo kan wata falamma ra alqamara bazigan yayin da ya ga wata bazigan kalmar bazigan a larabci tana nufin tali'an ya fito ga wata na ya fito karar ana ganin sa qala hada rabbi to shi ma sai ka dora shi akan wancan takadirin da muka faɗa yanzu wannan shine ubangiji na falamma afala yana nan yana nan yana jira sai aka nemi wata shi ma ba a gan shi ba ya bata kenan shine afala qala la in lam yahdini rabbi yace in dai ubangiji na bai shiryar da ni ba mana da yaga watan ya shude kenan in dai ubangiji na bai shiryar da ni ba kan wannan yana jefa musu shakka ne kenan kenan kenan mai bautar wata kenan ba akan daidai yake ba in dai ubangiji na bai shiryar da ni ba la'akunanna min alqawmi dallin lalle tabbas zan kasance cikin mutanen da suke batattu ba akan shirya ba kamar yana so ya ce duk wanda yake bautawa wannan watan bai dawo yana bautawa Allah ba to ko shakka babu yana cikin mutane batattu kaga yanzu anan directly ya ce musu ku ku kuna kan bata kuna bautawa wata bai zai yiwu ba ka zo ka tarar da mutane gaba ɗaya gari abin da suke yi ka kai musu farmaki ba a haka dole sai an yi hikima da basira wajen wazi gidanku ne misalin kai dai Allah ya fahimtar da kai sunna duk bid'a ake da shirka da waye da waye da waye dare ɗaya ba zai zuka ce wai kowa sai ya gane ba sai ka zo kana dan bi a hankali da hikima da basira da hikima da basira da hikima da basira da kyautatawa har a gane cewa lalle kana kan turba ne ta kwarai amma in ba haka ba za ka sha wahala ne su sha wahala lalle idan ubangiji na bai tabbatar da ni akan hanya ta shirya ba to ba zan zaman to shirye ba tabbas daman annabawa kullum lam yazalu yas'aluna Allah tabaraka wa ta'ala as-sabata 'ala al-imani basu gushe ba annabawan Allah suna ta roƙon Allah Allah tabbatar da su akan imani sayyidina Ibrahim kun ga kullun cewa yake wajnubni wa baniya an na'budal asnam Allah ka tsare ni da ni da 'ya'yana kada mu bauta wa gumaka ko ba ka bane to yanzu a nan gurin su ma masu bautar wata ya sa musu shakka sun shiga cikin damuwa yanzu muna kan bata kenan to mu je gaba فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر na'am فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون
ya yi tauraro ya kammala ya zo kan wata ya kammala duk ya basu cikin damuwa sai ya dawo kan masu bautar rana kuma su ma sai ya je cikin su ya daga kan, kansa sai ya ga rana falamma ra'a shamsa bazighatan yayin da ya ga rana ta hudo ta bullo taliatan kenan kala hada rabbi shi wannan shine ubangiji na kai hada akbar wannan kan babban ne ma babban ne oga kwata-kwata ke li'anna shamsa akbar min al-kawakib wa shams akbar min al-qamar halittar rana ta fi tauraro haka kuma halittar rana ta fi wata girma sai ce kai amma dai wannan ubangijin babba ne kabir ne bai ce harihi ba duk da cewa ashams ai mace ce kalma ashams ai rana kam daga jin rana ma ka san mu'annasa ce to anan ba ranar ya nufa ta ba da yace hada din yana nufin hutowar hutowar ko kuma ya juye da abin ne zuwa ga ma'ana ma'ana hasken ranar da kuma daya da kuma lama'an dinta falamma afalat ka gani to yanzu ya dawo kan magana akan ranar shi yasa ce afalat yayin da ranar ta shuɗe afalat ai gharabat yayin da ta bata ta fada kenan yana tare da su ya ce ka gaskiya wannan babban Allah ne suna ta bauta yana kallon su sai da ta zo kawai sai ya ga ta fada sai ta wannan wani irin Allah ne kuma yana bata ina yake ce ai ya tafi to shine Allah ya ce falamma afalat yayin da ranan ta shuɗe ƙala ya kaumi to yanzu zai fasa baki eh ai yayi hakuri kaga ɗaya kaga biyu yanzu na uku to yanzu zai fasa kwai ya kaumi ya ko mutane na inni bari'un mimma tushrikuna ina son shaida muku na barranta da duk abin da kuke yin shirka da shi bautan tauraro shirka ne bautan wata ma shirka ne haka bautan rana ma shi ma shirka ne kaga a takaice yanzu bai faɗi kalmar shirka ba sai da ya tafiya mai nisa sannan ya faɗi kalmar shirkan saboda tana ciwo a wajen mushirkai akwai wurin da zaka je wa'azi malam idan ka tarar da mutanen nan mushirkai ne to hatta kalmar shirkan ma kautar da ita ba wai ka nuna su ɗin ba mushirkai bane a'a yi amfani da wani uslubin daban na wa'azi idan kafirai ne la Allah kakka zo kai ta kafirci kafirai kafirai kafirai a'a canja uslubin wa'azin yi wani wa'azin wa'azi yana da yawa inda za a yi wa'azi da yawa idan watakila mutane ne an tarar da su kasurguman yan bid'a ne sun sha sun koshi da bid'a ba sa so dan bid'a bai so ya ji ana kiran bid'a bid'a ana faɗanta gaban sa faduwa yake to tunda bai saba jin wa'azi na sunna ba sabon zuwa ne ko sabon yanka ne ko da sauransu to sai a yi masa a hankali wannan shine uslubin wa'azi ku fahimce ni da kyau yanzu wannan wa'azi yake akan tauhidi M- wannan kalmar inni bari'un mimma tushrikuna in ya ga dama ai daga zuwan sai iya faɗa kai yaya kuke bautawa tauraro hada shirk wallahi inni bari'un mimma tushrikun kai masu bautan wata hada shirk wallahi inni bari'un mimma tushrikuna yazo kan yan yan rana ma bai yi wannan ba sai ya ja su ya ja su yanzu masu bau- harkar tauraro suna can suna cikin damuwa suna ta tunani saboda annabi Ibrahim kuma mutum ne mai daraja mai matsayi kuma da uban shi ma a garin shi sa Allah ma ya fara nuna maka dan gata ne wa iz qala ibrahimu li abihi azara kai ba ku fahimce ni ba wa'azin nan ma da ya zo ma kaga fa sai da Allah ya fara bayani daga gida ya fara tukunna shine wa anzir ashiratakal aqrabina ko ba ga bane ba ka fara gargadi wa danginka na gida sai da ya fara sakin bayanai a gida tukunna ya fara yi wa babansa bayani ya jefa shi cikin tunani ya ce baba inni araka wa qaumaka fi dalalin mubina fa kai fa da mutanen ka ina ganin gaskiya kuna kan bata mu bayyana ya kyale shi anan ya fakin ɗinsa ya fita ya je samu masu bautan rana ya fita ya je samu masu bautan tauraro ya je samu masu bautan wata malam ka ji gwagwarmaya da yau in ka je wa'azi ka sha fama da masu ɗaura guru da laya ku ta bugawa da su ka ce ba guru ba laya Allah ake dogaro da shi in ka gama ka koma kan masu bautar shehunnai da waliyai ka ce- ka ce ba a bauta wa wani ɗan adam sai Allah shi shi kadai ka ta haƙuri da su za su zage ka su yi ayaniya su yi tarkace su yi da abin da za su yi in ka zo dai wa'azi ka ce dai shehi dai ba a bauta wa shehi wa ake bautawa Allah za mu kashe ka za mu sare ka za mu fasa ka za mu magaza wannan dubba dubba shi bane bari ku ji abin da ya faru akwai karatu yau a nan wurin da bayani ka ta tafiya kawai ka ta isar da sakon Allah ka tsallaka ka dawo kan masu bautar kabari ba bautar kabari ba roƙon kabari Allah kadai ake kira shi shi kadai wahada hula sharika lahu gwagwarmaya kenan mala haka ake ta rayuwar ha'a mutu ka mutu kana kira zuwa ga tauhidi yanzu me laifin wanda ya ce kar abauta wa nan Allah kamata ya adama masa fura da nono a bashi wallahi har da siga a sa masa to yanzu aka maka lawo mun ji bayanin masu rana annabi ibrahim ya fasa kwai inni bari'un mimma tushrikuna kai na barranta da abin da kuke shirka ina jin ko basu gane yaran nasa bane shi yasa yace bari dai ya musu kwalo kwalo to bari mu ji me yace a nan gaba إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا haka dai وما أنا من المشركين to dama in ka kore wa mutane kace ka kuyi wani abu to ya kamata ka ba su substitute ko ba ka bane ka ce kar ai kaza ko to sai ka kawo ka ai shirka ai tauhidi kar ai bid'a ai sunna ko yanzu anan duk an ba mu labari ku dena ku dena ku dena ku dena ku dena to sai ya ce da su inni wajjahatu wajhiya kai jama'a ni na fuskantar da fuskata lillazi fatara samawati wal arda ga wannan wanda ya halicci sammai da kasai kalmar fatara tana nufin khalaqa wa ikhtara'a wanda ya kirkiri halittar sammai da kasai shi ya halicce su ba wanda ya taimaka masa gaskiya ni wannan shi zan fuskanta a wajen bautata wa ma ana minal mushrikina kuma ina shaida muku ni bana cikin mushrikai kenan alladhi lam ya'budillah alladhi fatara as-samawati wal arda wa abada ghayrahu kana minal mushrikin wanda bai bautawa Allah da ya halicci sammai daga sai ba ya bautawa waninsa ya zama cikin mushrikai ya yi rijista ya zauna daram da kam so ya ku mutane na ina so nuna ku bauta Allah da ya halicci waɗannan hanifan a miƙe da tauhidin da ya karkace wa dukkan wata hanya wacce take ba ta daidai ba kenan yanzu ya ce su dawo su bautawa khaliqus samawati wal ardi fatirus samawati wal ardi ku watsar da bautan tauraro to kuke bautawa tauraro kuke bautawa rana kuke bautawa wata ku dawo ku bautawa wanda ya halicci sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai da abin da ke sama da ita ku dawo ku bautawa wanda ya halicci kasa ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai da abin da ke kasa da ita da wanda ya halicci waɗannan gabaki daya bakwai sama bakwai kasa da wanda ya halicci kwaya daya ko da shi kwaya dayan abin halittan wanne ya kamata ku bautawa wanda ya halicce su so ku dawo ku bauta Allah ya fara kira zuwa ga tauhidi to me mutanen suka ce masa malam وعاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا haka وسع ربي كل شيء علما la ilaha illallah أفلا تتذكرون
Allah tabaraka wa ta'ala ce wa hajjahu qaumuhu mutanen annabi Ibrahima sun yi jayayya da shi lalle kam yanzu da ya fara kira akan tauhidi an yi jayayya da shi kenan ba mamaki duk wanda yake kira akan tauhidi za a yi jayayya da shi qala yace da su atuhajjuni fillahi yanzu ko mutane na jayayya da ni za ku yi akan Allah akan bautawa Allah shi shi kadai wa qad hadan alhali kuma Allah ya shiryar da ni kuma ku ce za ku yi jayayya da ni akan shiryar na ba ku damar ku na tattauna da ku kuma na nuna muku hanya ta kwarai yanzu musu za ku yi da ni dan na ce ku bauta wa Allah shi shi kadai wala akhafu ma tushrikuna bihi to ran annabi ibrahim ya fara baci kenan sai ya nuna musu fa ba fa magana tsoro a cikin da'awarsa lallaba su da yake ba wai tsoron su yake ji ba yace wala akhafu ma tushrikuna bihi ba na jin tsoron abin da kuke yin shirka da shi ka san wannan ya rufe musu kofa ne fa allolin naku da kuke bauta musu ma ba na jin tsoron su ballantana ku ce masu kai kai ibrahim kai ta ka san da harkar gumakan nan ba za su halaka ka za su batar da kai suka ce inna na kafu an tamassaka bisu'in min khabalin aw jununin li'aibika iyaha za ka haukace fa in kana zargin gumaka za ka samu matsala in kana zargin gumakan nan allolinmu sai annabi ibrahim ya ce to ina shaida muku ba na jin tsoron su ka san mai gaskiya ran sai baci fa ba daɗi illa an yasha rabbi shay'a ba abin da nake jin tsoro sai dai abin da Allah ya ga dama sai dai ubangiji yayi yayi abin da ya ga dama wannan istisna'i ba istisna'i ne anil awwali ba a istisna'i ne munqati ba wai yana nufin wai cewa in Allah ya ga dama zan zo in bautawa wani Allah ba ko kuma in Allah ya ga dama zan zo in zai zai sa in dawo in ji tsoron gumaka ba a ba haka yake nufi ba Allah ma ba zai ma ga dama in ji tsoron gunki ba dan Allah bai yi alkawarin ya sawa wato mai tauhidi ya ji tsoron mushriki ba wasi'a rabbi kulli shay'in ilma yace kuma ubangiji na ya game komai da ilimi ba abun da Allah bai sani ba hata ilmuhu bi kulli shay afala tatadhakkarun yanzu ko mutane na ku ba kwa tunani ne wai yayin da annabi ibrahim ya dawo ga baban shi azara lokacin malam yana kan matashin sa ne fa ake wannan gwagwarmaya yasa ake so duk wani matashi ka tsaya ka rike gaskiya kana cikin samartakanka da matashinka ba wai sai ka fara expire sannan zaka zo kana raba raba kana bin masallaci kana cewa da kai za a yi ba a yi gwagwarmaya da kai da sauran karfinka yawwa ya za ka bari samartakanka ta lalace babansa ya matso da shi kusa duk wannan abin da ya gaya wa baban baban bai damu ba ka san me uban yayi uba kan ba sai ya fara sassakan gumaka ma yana dora wa ibrahim yana cewa tashi ka je ka kai talla ka sayar ba ba juninka wa'azi da dawa ba ka mala annabawan allah an sha wahala eh kamar yanzu wani ne ya zai ce wallahi malam ni na gane sunna kuma babana ya hana da zuwa wa'azi an ce in daina zuwa masallacin kaza sallah in ce kaza taka akwai sauki dan uwana samu dabara da zaka ka dan kewaya ka je yawwa ibrahimu alaihi salatu wassalam abul anbiya wanda tushen annabawan nan da yawa yawan annaba ta hanyar ta hanyar annabi ibrahim suka fito ka duba yadda Allah ya jarrabe shi babansa ya dora mai tallan gumaka haka kuma ya ɗebi gumakan nan ya fita ah ana ibrahim kai da kake cewa a daina bauta musu kuma kana sai da su sai ya ce ba ku ji abin da nake faɗa ba ne man yashari ma la yanfa'uhu wa la yadurruhu ya ɗauko talla babansa ya ce talla yana rike da shi yana cewa jama'a wa zai sayi abin da ba zai amfanar da shi ba ba zai cutar da shi ba kuma wa zai sayi abin da zai halakar da shi talla ce in za ka zo ka saya ba zai ma amfani ba ba zai cutar da kai ba sannan zai a wato wato ba zai baka rahamar ubangiji ba cutar da kai zai yi bismillah eh ba zai cutar da kai ba bai isai cutar da kai ba wa zai saya a'a wannan wani irin talla ne idan ya kewaya ya kewaya ya kewaya ba a saya ba sai ya je bakin ruwa a garinsu akwai ruwa sai je bakin ruwa sai hada guda biyu uku haka gumakan sai ya gwara su sai gab in ya gwara kansu sai tura su ruwa ya ce ishe rubu ku sha ruwa kun sha zafin rana ka san me yake wannan dan ya nuna wa su mutanen garin da suke bauta gumakan ga allolin nasu nan an zo wai wani irin Allah ne wani ana sayar da shi dan Allah a kasuwa sannan wani irin Allah ne wannan mai tallan ya zo ya tukukuya shi ya gwara shi ya ce sharuwa dan ma bai iya zagi ba ne bai iya ashar ba ina je da ya tukukuya masa ya tura masa gaba daya sha yana yin izgilanci wa mutanen don su gane cewa fa kuna kan bata ne ba kan daidai kuke ba sai aka fara grudges yan surutai a gari wannan fa yaron fa yana mana wulakanci a garin nan wannan fa yana fa zuwa yana gaya mana maganganu wannan fa yana wulakanta gun allolinmu yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza to malam bayan ya gaya musu cewa baya jin tsoron su lalle kan mun yadda baya jin tsoron su tunda da yana jin tsoron su zai dauke su yana gwaggwara kawukan su la za mu zo ai akwai kisoshi bayan wannan amma bari mu dan tafi nan malam me yace bayan ya ce baya jin tsoron وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا la ilaha illallah فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون sai kama musu hujja da hankali da tunani yace wa kaifa akhafu ma ashraktum bihi wa wa kaifa akhafu ma ashraktum yaya zan rinka jin tsoron abin da kuke shirka da shi yaya zan ji tsoron waɗannan gumaka allati la tubsir wa la tasma'u wa la tadurru wa la tanfa'u wa la tughni anni shay'an ba sa gani ba sa ji ba sa magana ba sa iya ci ba sa iya sha ba su isa su cutar da ni ba ba su isa su amfanar da ni ba ko ba su isa su wadatar da ni da komai ba ya zan ji tsoron wannan abin da kuke shirka da shi wala takhafuna annakum ashraktum billahi ku ba ku jin tsoron kuna shirka da Allah kuna hada Allah da malam yunazzil bihi alaikum sultanan abinda Allah bai saukar muku dalili da hujja akan shi ba ku ba ku ji tsoron kun yi shirka da Allah ba ku da kuka saba wa Allah na duka ba ku ji tsoronsa ba sai ni zan zo in ji tsoron waɗannan itatuwan haba da ni da ku wa ya fi kamata ya ji tsoron wani ku ya kamata ku ji tsoro to ba ku ji mani kuma sai in ji tsoron ku kamar ka ce yanzu kai da kake kan bata baka ji tsoron fitowa fili ka bayyana batar ka ba kai da kake kan shirka baka ji tsoro ba ka bayyana shirka ka kana kan bid'a baka ji tsoro baka tallata bid'ar ka ka yada bid'ar ka sai ni da nake kan aqida nake kan tauhidi nake kan sunna kuma shine ni zan ji tsoron in fada wa mutane gaskiya bai zai yi ba ai hankali ma bai zai dauka ba ai la fa ayyul fariqain ahaqqu bil amn bangarorin guda biyu al fariqain ko fariki ko farikin ku ko bangare na ko bangaren ku wanne ne ya fi cancanta wato ya samu aminci in kuntum ta'alamu na in har ku masana ne kuna sane to sai ce mi
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Allah ya bada ansa ya ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ai waɗanda suke cikin amnu wanda suke da complete security suna da kyakkyawan tsaro a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala duniya da lahira su ne waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin kuma ba su cakuɗa imanin su da shirka ba az-zulmu huna bi ma'ana shirk wanda suka yi imani imanin nasu ba rabi da rabi bane rabi shirka rabi imani ba haka bane a'a imani ne sirfanansa Im- imani ne tsagwaransa zalla walam yalbisu imanahum bi zulmin Allah ce ula'ika lahumul amnu waɗannan su ne suke da aminci wa hum muhtadun kuma su ne suke shiryayyu inji Allah tabaraka wa ta'ala riwaya ta inganta riwaya Imam Bukhari a ƙarƙashin tafsirin wannan aya kamar yadda ya zo daga alkama daga abdullahi dan mas'ud yayin da Allah ya saukar da wannan aya sai ya kuntata akan musulmi suka ji kunci suka ji ba daɗi suka ce ya rasulullahi fa ayyuna la yadhlimu nafsahu ya manzan Allah waye a cikin mu bai zalunci kan shi ba an ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin sai su suka fassara az-zulmu din bi ma'ana az-zulmul ma'ruf الظلم الجور الظلم ضد القسط suka ɗauka zalunci ɗin da aka sani shine yato ya annabi waye a cikin mu wanda bai zalunci kansa ba waye wannan ai muna cikin matsala kenan muna cikin matsala kenan suka shiga damuwa manzo Allah ce laisa zalika innama huwa shirk ai ba wannan zaluncin ake nufi ba zalunci na shirka ake nufi alam tasma'u ila ma qala luqman libnihi wa huwa ya'izu ba ku ji abinda luqman al-hakim yake faɗa wa ɗansa ba a lokacin yana masa wa'azi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ka gani inna shirka la zulmun azim ai shirka ita ce babban zalunci ma'ana anan az-zulmu huna bi ma'ana shirk kwantar da hankalin kurku da mu to sai Allah ya ce me وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه haka yake نرفع درجات من نشاء Allah إن ربك حكيم عليم shikenan Allah ce wa tilka wancaninka wancan bayani hujjatuna ita ce hujjar mu atainaha ibrahima da muka ba ibrahima ala qaumihi akan mutanansa ba ya gaya musu kasu bauta wani sai Allah ba ya ce ni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal mushrikin ba to wannan ita ce hujjar da Allah ya bashi akan mutanensa duk inda za a daka a dawo ko ana dakawa a turmi sai ya daram da kam ce kai kana kan tauhidi ne Allah ya ce narfau darajatin man nasha muna ɗaukaka darajan wanda muka ga dama da ilimi darajat ana ana nufin darajoji darajoji darajoji a cikin bayi mukan zaɓi wasu mu ɗaukaka darajarsu mu ba su ilimi narfa'u darajati man nasha'u bil ilmi wal fahmi wal fadilati wal aqli muna ɗauka darajar wanda muka ga dama muka yi ra'ayi da ilimi da falala da ainihin sharafa da ɗaukaka sannan kuma da hankali kamar yadda muka ba annabi ibrahim inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka shine mai hikima kuma shine masani mai ilimi cikakken sani sai kuma me ووهبنا له إسحاق ويعقوب Mhm.
كلا هدينا Na'am.
ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون Allah وكذلك نجزي المحسنين na'am وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس na'am كل من الصالحين Allahu akbar وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا wa Isma'il وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا na'am وكلا فضلنا على العالمين na'am
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم na'am na'am ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده na'am ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
Ha.
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين na'am أولئك الذين هدى الله Allah فبهداه مقتدر Allahu akbar قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين Allah ya ce wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kafin nan ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub yanzu an dawo ana magana kan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam cikin ni'imomi da muka yi wa annabi Ibrahim wa habna lahu mu muka bashi ishaqa annabi ishaqa da ka sani na Ibrahim ne dan shi ne wa yaquba muka bashi yaqub kullan hadaina dukan su mun shiryar da su waffaqna wa arshadna kenan mun datar da su mun shiryar da su wa nuhan hadaina min qablu ga nabi nuhu ma mun shiryar da shi min qablu anan ana nufin min qablu ibrahima kafin ma annabi ibrahima alaihi salatu wassalam wa min zurriyyatihi daga cikin zurriyar Nuhu الضمير هنا يرجع إلى نوح عليه الصلاة والسلام daga cikin zuriyar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ba ana nufin cikin zuriyar annabi Ibrahim ba dan a cikin zuriyar annabi Ibrahim ya ambata akwai Yunus akwai Luta da sauransu kuma waɗannan um, afwan ya ce ba dai ana nufin annabi zuriyar annabi Ibrahim ba ana nufin zuriyar annabi Nuhu ya ce daga cikinsu akwai Dawuda annabi dawuda kenan alaihi salatu wassalam shine dawuda ibnu aisha sunan babansa aisha akwai sulaimana sulaimana danwa kenan dan dawud annabi sulaiman duk da kake jinsa babansa annabi dawuda ne wa dawuda wa sulaimana idh yahkumani fil harfi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin yace fa fahamna ha sulaimana yawa wa ayyuba ga annabi ayyuba ma wannan duk annabawa ne fa ake ta lissafowa shine ayyuba ibnu amwas ibnu razah ibnu raum ibnu ais ibnu ishaq ibnu ibrahim kaga dai da karshe dai an koma kan wa ibrahim wa yusufa har su annabi yusufu ma shine yusuf ibnu yaqub yusuf dan gidan yaqub yaquba dan gidan ishaqa ishaqa dan gidan ibrahima kai annabi ibrahim dattijo ne fa ana magana wa musa musa dan gidan imrana shi kuma dan gidan yasar dan gidan fahid dan gidan lawi shi kuma lawin dan gidan yaquba kaga dai an koma dai wa haruna haruna shi kuma dan uwan annabi musa ne dama wa akhi harun huwa absahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibun da cewa shi um, um, annabi annabi harun ya girma annabi musa alaihi salatu wassalam akhu musa ne wa akbar min musa bi sana wasu malaman suka ce ya girma annabi musa da shekara daya to waɗannan annabawa ke cewa wa kadhalika najzil muslimin kamar yadda muka yi sakayya wa annabi Ibrahim akan tauhidin sa muka daga darajar sa da kimar sa muka bashi ƴaƴa annabawa manzanni atqiya'a masu tsoron Allah kadhalika najzil muslimina kamar haka muke sakan kawa duk waɗanda suke kyautata akan isanin su wannan ambaton su aka yan uwana ba an ambace su akan zamani bane kan wani yazo ya dauka cewa ai daga Dawud sai Sulaiman sai Ayyuba sai wani sai wani a'a an dai ambato su ne dangane da zuri'a ba ana nufin lokaci na annabta ba kamar yadda Imam al-Baghawi ya faɗa Allah masa rahama wa Zakariya ga Zakariya wa Yahaya Yahaya dan gidan wa Zakariya annabi Yahaya da annabi Zakariya manya-manyan annabawan Allah ne wanda suka sha maya an ce waɗannan annabawa shahada suka yanka su aka yi yankan rago mutanen suka yanka su tilas yadda ake kwantar da rago a yanke shi saboda kullum suna kira akan hanyar Allah aka kwantar da su aka yanke su wato ya kamata mu lura da wani abu guda mu mun ce za mu bi hanyar annabawa muna so mu samu mu ci moriyar hanyar annabawa romanta amma kuma muna kaucewa wahalar da ke cikin hanyar annabawa da ɗan abu kaɗan ya taɓa mu sai mu girgiza sai mu gudu sai mu ja da baya bayan da za ka ce kana so ka samu hanyar annabawa na ɗaukaka da daraja da samun gidan aljanna da wilaya da sharafa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan duk romo ne to kuma dole sai ka haɗu da akabat da arakil da awa'iq abubuwan da za su yi taima tuntube su yi maka tarnaki su hana ka ci gaba ka ta shan wahala wani a kashe shi dama haka rayuwar take haka da'awa take wani a kashe shi daga cikin malamai a duniya akwai wanda aka kakkashe so in an kashe wani malami ba shine farau ba an kashe wasu annabawa ko ba haka bane ba mutuwa dai dole a mutu tamanna unasun an amuta wa in amut fatilka sabili lastu fiha bi auhadi wasu sun ce wai suna burin mutu mutu yace to ai wannan hanya ce ba ni kadai nake binta ba in na bita kai ma gobe zaka bita ba wanda ba zai bita ba so wasu annabawa an kashe su so dole mu ma a cikin mu aka kashe wasu wasu an daure su da annabi yusuf shekarar sana a cikin kurkuku so mu ma dole a daure mu ba mamaki a kama wani malami a yi masa sharri a yi masa gage bai ji ba bai gani ba a kama shi a kai kurkuku a ɗaure shi a yi ihun a yi magana a kya suke shi ta shan ɗauri yana kurkuku wannan ba yana nuna cewa akan addinin da yake na kuskure ba ne ba ko da wasa saboda akwai annabawan da su ma aka ɗaɗɗaure su da su ibnu taimiya aka ɗaɗɗaure su ko ba aka bane ba wani a kai mashi barmaki ga su abubakar ga su umar nan duk kashe su aka yi gaba ɗaya waɗannan kulafa ɗin gaba ɗaya abubakar kashe shi aka yi don guba aka sa masa ta tashi haka umar haka usman haka aliyu shi ma ya fito sallah asubahi aka tsare shi a hanya aka dankara masa guduma a tsakiyar makwarkwadon kan shi aka kashe shi to sai ni in ce ni kuma ba za a kashe ni ba dole akwai matsala dole wannan hanyar duk wanda ya ce zai rike gaskiya to za ka yi gwagwarmaya ne da marasa gaskiya shi ko mara gaskiya mara imani to zai yi amfani ne da duk karfin da yake da shi ya ga ya kawar da kai to sai ka shirya wataƙila ka daɗe wataƙila ba za ka daɗe ba amma dai ba a daina gwagwarmaya dole sai an yi ta ko mutuwa ba aibu ba ce uwana mutuwa ba aibu ba ce wallahi an mutu an mutu ina Dawuda ina Sulaimana ina Ayyuba ina Musa ina Haruna ina Alyasa'a ina Yunusa ina Luta ina Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk ba sa nan sun mutu so mutuwa ba aibu bane malam me aibu da me ka mutu wa Isma'ila wa Zakariya wa Yahya wa Isa Isa dan Maryamu shi kuma nan sai ba a faɗi babansa ba ina li'annahu wulida min ghairi abin ko kan annabi adam aka zo ba za a ce adam ibnu wane ba babu an gama Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi Isa da ƙarfin mulkinsa da uwa kaɗai ba uba kuma wallahi ya isa ya kuma cancanta kuma babu shakka akan wannan to wannan ma abin mamaki ne to ga annabi adam shi ba uwar ba uban inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun cewa kai kasance kawai ya kasance idan ka saba da kana haihuwa tsakanin mace da namiji suke haduwa su fidda wani mutum ko to dan a nuna ma kudurar ubangiji zai iya yin halittar ba tare da uwar ba ba tare da uban ba kuma mutum ne wai asali ma ku dan adam din da ya haifo ku gaba ki daya bai da uwa bai da uba hadhihi qudratullah wannan shine kudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala isa dan maryam shi ma sashi a cikin layi maryam din yar gidan imrana ga Iliyasa Iliyas sai suka yi saɓani Abdullahi dan Mas'ud ya ce Iliyas nan shine Idris dan yana da suna biyu ne ana ce da shi Idrisu ana ce da shi Iliyasu shi sa ya halatta mai suna Idris a ce mai Iliyas ko mai suna Iliyas a ce masa Idris kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa kaman annabi yaqub ne ana ce da shi yaquba ana ce da shi isra'ila ko ka ce isra'ila ko ka ce yaquba kamar yadda qur'ani ya kawo to amma dai zance mafi inganci suka ce ba shi bane saboda Allah ya ambace shi cikin ƴaƴan annabi nuhu alaihi salatu wassalam wannan idris ilyas din ba idris bane dan Allah ya kira cikin ƴaƴan annabi nuhu idris na asali kuma ka san waye Idris na asali shine kakan baban annabi Nuhu baka gane ba ko Idris na asalin Idris din kakan baban annabi Nuhu annabi Nuhu annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yana da uba ko baban annabi Nuhu to kakansa shine Idrisa to kaga bai kamata a ambaci wannan Idris din a ƴaƴan a cikin ƴaƴan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ba kenan wani ne daban wannan Ilyas din ne dai ba wancan Idris din bane ba kamar yadda a cikin mutane ai ya samu wani din Ilyas ne ba shine kuma Idris din ba Allah ya ce kullun minas salihin duk duk waɗannan da aka gaya muku suna cikin salihai in ji Allah shi ya halicci kayansa kuma ya ce na kirki ne gaba ɗaya waɗannan su nakin duk in kana neman mutanen kirki a duniya to su ne wa Ismaila ga Ismaila ɗan gidan Ibrahima sai ka ce wai me ga gurin wal me yawa to ka saki karanta ayar ikra hamarra thaniya yalla
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا نعم وكلا فضلنا على العالمين to to daman jiran ka nake yi Allah ya taimake ka ka gyara na so in ce na so da cewa kai wallaisa to sai in kyale ka dan akwai kira'a ta wallaisa mutanen kufa kira'atu ahalil kufa ba sa cewa waliya sa'a ce suke wallaisa ma'ana sai su shadda akan lamu to da ita kararar mu ka sa mana anan sai mu shiru mu kyale kan mu ce ta kila ka dana kira'ar kufa ne wa yunusa ga waliya sa'a mana akwai suna aliyasa akwai kuma yunusa yunusa ibn matta kenan Allah ce wa inna yunusa lamin al-mursalin iz abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fakana min al-mudhadin فالتقمه الحوت وهو ملئ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ولوطا ludu dan gidan harana shi wannan harana din shi wato dan dan uwan annabi ibrahim ne ba gane ba ko annabi ludu dan gidan wato dan uwan annabi ibrahim kamar ka ce annabi ibrahim yana da kani to kanin annabi ibrahim shine ya haifi annabi lutu kamar ya yake kenan kamar ɗa ne kenan ko jika ko ɗa zai zama yawa ɗan ɗan annabi ibrahim ɗan uwan annabi ibrahim ne wa isma'ila wal yasa'a wa yunusa wa luta wa kullan faddalna alal alamin Allah ya ce dukan su min fifita su akan talikan zamanin su kowa idan ka daga shi a zamanin sa shine babba shine number 1 din shine number 1 wa min aba'ihim daga cikin iyayensu wasu daga cikinsu dan an ce wasu daga cikinsu saboda wasu daga cikinsu iyayensu ai ba musulmi bane wa zurriyatihim da kuma zurriyarsu zurriyar wasu daga cikinsu kenan saboda isa da yahaya ba su da ɗa isa da yahaya ba su da ɗa ba a ruwaito cewa annabi isa yana da ɗa ba haka annabi haya ma ba a ruwaito yana da ɗa ba so ba su da zurriya wa ikhwanihim da yan uwansu waji tabainahum Allah ce mun zabe su ikhtarnahum wastafainahum kenan wa hadainahum mun shiryar da shu arshadnahum ila siratin mustaqim zuwa ga hanya mai kakkiya ta kwarai zalika hudallah jama'a wannan shine addinin Allah kalmar hudallah huna bi ma'ana dinullah wannan bayani na waɗannan annabawa shine addinin Allah in za ku yi addini ku yi na waɗannan bayan Allah ya hadi bihi man yasha min ibadihi wanda Allah yake shiryar da wanda ya ga dama cikin halittansa bayan shi walau ashraku to sai Allah ya yanko magana ka san idan za a yi fada bari a fara buge babba ana tauna tsakuwa ne don aya ta shiga uku ko da za su yi shirka waɗannan mutanen la habita anhum ma kanu ya'malun da duk abin da suka aikata ya rushe Dawuda Sulaimana Ayyuba Yunusa wa Yusufa wa Musa wa Haruna Zakariya Yahaya wa Isa wa Ilyasa Isma'ila wa Yasa'a wa Yunusa wa Lutan waɗannan duk da a ce tsautsayi zai sa su yi shirka to wallahi duk abin da suka aikata ya rushe to kai fa ha idan waɗannan manya-manyan bayan Allah da Allah ya gama yabansu faddalna alal alamin kullum minas salihina ya ce amma inda za su yi shirka da aikinsu ya rushe to ina gani ko ga kai wannan shi yasa ake ce da shirka rusau eh shirka ba ita ce rusau mai lalata aiki kana yin shirka malam aikin ka ya rushe gaba daya gaba daya shi yasa malaman da suke kiran mutane akan shirka ba su musu adalci ba wallahi ba su musu adalci ba kuma ku da kuke zaune kuna bin mushrikai ko kuna bin malaman da suke kira akan shirka ba ku yi wa kanku adalci ba idan har annabawan Allah din nan Allah zai ce in suka yi shirka aikin su ya lalace to ina gani ko ga kai ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa wadannan su ne muka ba su littafi al kutubul munazzalati alaihim kenan wal hukma muka ba su ilimi da fiqhu al ilma wal fiqha wan nubuwa muka ba su annabta kuma fa in yakfur biha haula'i idan waɗannan kafiran suka kafirce da waɗannan ko kuma ka ce kafirai suka kafirce da alhukuma suka kafirce da annubuwata suka kafirce da alkitaba wannan biha الضمير يرجع إلى هذه الأمور الثلاثة الحكم والنبوة والكتابة كنا إن أكا كافر شيء ودنا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الله يقول أي من وكل توسو متانندا سوبا ما سكافر شيء ودنا أبو بني سوني أكا شيء الأنصار متانا مدينة كنا Abdullahi dan Abbas ya faɗa da Imam Mujahid Imam Qatada ya ce fa in yakfuru biha haula'il kuffar idan kafirai suka kafirce waɗannan faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirina hakika mun wakilta wasu da ba za su kafirce ba sune annabawa guda goma sha takwas nan da aka ambata a cikin alkur'ani to su ba za su kafirce waɗannan hukunce hukunce ba ula'ika allazina hada Allah jama'a waɗannan sune mutanen da Allah shiryar da su da kansa ya faɗa ce ya shirya da su hadallahu ai hadahumullah fa bi hudahum muqtadi ku yi koyi da shirya su fa bi sunnatihim wa bi siratihim ku yi koyi da sunnarsu da sirar su qul la as'alukum alayhi ajra gaya musu bana neman lada a gare ku bana neman ku biya ni ba na neman ku ciyar da ni ba na neman ku taimaka min ba na neman ku agaza min illa zikra lil alamin wannan aiki da kake yi aiki ne na da'awa aiki ne na Allah wa'azi ne tazkira wa'iza fadakarwa da wa'azi ga waɗanda suke talikai bayan Allah masu girma masu matsayi a wajen Allah idan sun bi Allah din abinda muka faɗa ne dai muna roƙon Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aya kullum mace idan za ta zo karatu to ta zamanto mai tarbiya na farko su rinka shiga irin ta musulunci su rinka tafiya irin ta musulunci su koma kuma irin na musulunci sannan duk wanda zai zo da matarsa don Allah ya mata gargadi ta zamanto mai ladabi da biyayya da sanin ladabin zaman masallaci kun san mata duk inda suke galiban harkar su surutu biki biki haka ga sunan dai Allah ya sauki so ana samun koke-koke wasu bayan Allah suna zuwa su saurari karatun nan saboda Allah amma wasu gaskiya suna zuwa ne su kunna mana fanka kudin su ga wuta su sha iska kawai suna damun mutane da surutu so so gaskiya ya kamata ku faɗakar da matan ku tunda wasu da yawa suna zuwa da matan su ne a yi kokari a faɗakar da su a ainihin abin nan a jakunan su kuma daga yau nake sanarwa duk wanda yake da iyalinsa ko yarsa yana so za ta zama yar hizba ko agaji a wannan masallaci na mata don Allah ya zo ya bada sunanta ga hukumar masallaci don mu nada su mu ba su ainihin wato taimako da agajin da za su taimaka mana wajen tsare waɗannan mata wanda yake zuwa da matarsa yakan gari ga ta iya za ta iya jurewa ta yi wannan harka na hizba ko agaji to da Allah ya zo ya ba mu sunanta ku in an kawo sai ku rubuta sunan sai ku nemi mijin sai ku gana da shi a gaya muku abubuwan da ya kamata su kula da shi sai hukumar masallaci ta yi musu wani hijabi na daban wanda in sun zo za su rataya shi dan zai nuna cewa su daban ne da sauran mata wannan zai taimaka mana kwarai da gaske insha Allah bayan nan wannan masallaci Allah ya masa albarka alhamdulillah mutane suna zuwa sallah da juma'a da sauran khams salawat to ana samun matsaloli musamman lokacin da ake cika ko karatu ko juma'a akwai karancin tabarmai so ana da buƙatar waɗanda suke da hali suke da iko su taimaka da tabarmai bai kamata mu faɗi wannan ba dan bai kamata a ce masallaci sai an zo an nemi sadakar tabarma da za a yi sallah ba gaskiya ba sai ma ba sai an ce ka kawo ba kana zuwa kawai in ka ga akwai bukata din ka kawo yanzu yanzu gobe zaka iya fita dubu ɗaya ɗari biyar katuwar tabarma nan zaka samu ka sayo ɗaya ka kawo ka jefar a masallaci hatta mutu Allah yana rubuta maka lada so da Allah muna so wani sati waɗanda Allah ya kore musu karamar taburma ce babbar taburma ne mutum biyu ne za su yi karo karo su hada kuɗi su sayo su kawo dan Allah a yi kokari a kawo taburmai dan a taimaka wa masu sallah su rinka zuwa suna yin sallah akan taburmai kuma suna sauraron karatu ba su rinka zama a ƙasa ba an ce akwai lokacin da har a ƙasa ake yin sallah ko mu nan yau mun zo ana sallar magariba ba mu samu taburma da za mu yi sallah ba yadda muka jira wasu suka yi aka ɗauko taburma muka yi sallah kenan akwai buƙatar taburma to ga aikin lada nan wanda Allah ya taimake shi yake so Allah ya sa masa albarka a cikin abin da yake hannunsa to ya wannan ina tabbatar maka kashe taburma ka kawo masallacin nan insha Allah za ka yi ta tawassuli da wannan taburma Allah yana biya ma bukatar ka taburma me aka kai taburma taburma me aka kai ka fi karfin taburma kudin waya ma da kake zubawa katin waya a sati ma za ka kashe wajen kudin taburma nawa so yana da kyau yan uwan su taimaka muna fatan za a taimaka wannan yana tambaya yana cewa Allah ya kara malam lafiya da Allah malam tambaya ta anan ita ce wallahi ni kullun na je makaranta ba na gane karatu da Allah mala a taimaka min da addu'a da shawara to na farko ina baka shawara ka ji tsoron Allah a cikin al'amuranka wataƙila ko akwai wani zunubin da kake wa ubangiji ne Allah ya jarrabe ka ba mu sani ba ka'idar mutum ya kamata idan ya je an yi karatu duk dakikancin sa da ya gane iya ganewarsa ba wai a ce wai gaba ɗaya mutum baya ganewa ba to akwai matsala so yana da kyau kai kokari ka samu wani malami a unguwarku ka tattauna da shi kai masa bayani irin abubuwan da kake in ka san akwai ta barna da kake komin karancinta ka tuba ka fara tuba tukunna wataƙila Allah ne yake so ya jarrabe ka dan iya iya jarraba kenan ya zamanto duk abin da aka faɗa baka ganewa to akwai matsala kenan kamar wani kwano ne aka sa a kwalwarka aka rufe kenan duk abin da zai zo ta baya yake bi babban abin da zan maka wasiya da shawara shine ka koma ga Allah wani zai iya cewa to ga arna ma suna ganewa yi ko arewa dai kenan to akwai jarrabawa sai ya bar arnin ya gane kai din musulmi da imanin ka kuma a jarrabe ka haka ne ko ba ka bane sannan na biyu kuma kai kokari ka gane din ba mamaki mutum baya ganewa ya je ya shiga ajin da ya fi karfin sa eh ɗaliban mu suna da wannan matsalar mutum ya je ya shiga makaranta ya je tarar da makaranta ana karantar da manya manyan littattafai sai ya je ya shiga alhali ya fi karfin sa ka je ka faro from the grassroots daga ƙasa ko ba kama ka taɓa ganin magini ya faro daga sama to wataƙila ba ka faro ta hanyar da ya kamata ka faro ba ne in boko ne wataƙila kana da matsala ne a ƙasa akwai abin da baka gane ba ka tsallaka ka shiga gaba to sai ka gyaro ƙasan ya yi kyau sannan sai ka fahimci sama so dole akwai wata matsala a tattare da kai amma ba yadda za a ce Allah ya zo ya ɗora maka wannan haka kurum bai zai yi ba so dole ne ya kamata mu ce wannan akwai kuma wanda suke fama da shafan aljan akwai masu fama da shafan aljan aljani ya zo ya shafe ka ya zamanto yana mantar da kai komi karanta sai ka manta wannan kuma daman malaman rukiya suna fada duk wanda ya ga yana wato mantuwa mufurita mantuwar da ta wuce ka'ida to lalle akwai shafa aljan a tattare da shi komai mantawa yake baya iya rike komai yanzu yanzu nan za ku yi magana da shi amma bai rike ba ya manta to wannan gaskiya akwai mushkila lalle akwai mushkila muna fatan ya kamata a kokari a duba a gani wannan yace Allah ya kara malan imani da nisan kwana bayan haka tambaya na anan shine kamar haka mutum da yake karatun alkur'ani a iya masa sallama ko a bashi kawai ya halatta mai sallama mun faɗa ko wancan satin ba yawwa a iya mai sallama yan biyu da ake cewa wai suna wa mutane kofi yan biyu wai hassan da hussein ku yi haƙuri in akwai wasu anan wai tsafi ne ko baiwa ce daga allah to ni ban ma san kofin ba yi sai an mun bayanin me kofi din wani ya rubuto ya mun bayanin ga yadda ake yin kofin ni kuma zan ba da ansa amma dai abin da na sani babu wata baiwa keɓantacciya da aka ce wai wai ɗan hassan da husaini wai shi an masa nasa daban ne wannan duk yan Hassan da Hussein suna da kaza sun fi sauran mutane ni dai ban sani ba akwai wannan to amma kofin da ake cewa suna yi din sai a rubutu a kawo tun muna yara ana gaya mana ni ma ina faɗan kofi a yara amma ban san meye kofin ba yawwa dan kala kato wanda bai yadda da hadisi ba ya halatta a ciyan kansa bai halatta ba dan arni ne Yawwa. ba wani dogon turanci ijma'i malamai suka yi duk wanda bai yadda da manzon Allah ba da magana annabi ba arni ne ko shakka ba ma ji shi yasa kaga da karfin gwiwa ta na faɗa arni ne mai na yanka kuma ƙwarai kuwa amin wannan ba Allah ke cewa da Allah akaram kalla ni ina da aboki lokacin muna makaranta yana bani ajiyar miyarsa miya ta abinci yace kuma kuma akwai nama a jiki yace yana yana yana bin miyar ya tsince naman ba tare da ya gaya masa ba kuma yanzu abokin nan nasa ya rasu to yanzu dai ya gane shine wai to zai yi sadakar iya gwargwadon naman da ya cinye masa ne ko ko ya tattara kudin naman ya kai wa iyayensa duk wanda kai yayi ko kai sadakar naman ka kiyasta naman da ka ci nasa kai sadaka Allah kai masa lada wannan ijtihadi ne malamai suke wai dan kaɗan kubuta ko kuma ka tattara ka ce wa iyayensa gashi gashi muna makaranta an dan taba yarinta ga abin da aka yi muna fatan a dan mana afuwa duk wanda kai yayi wannan yace da Allah malam Allah ya kara lafiya a tambaya ta ta menene halaccin hijabi kam yace saboda tace saboda naga wasu mata ba sa son sa hijabi ko ba dole bane dole ne tilas ne umarni Allah ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما taba samun wata mata annabi ba ta da hijabi ba ko niqabi ba hijabi tilas ne dole ne duk matan da aka tana yawo ba hijabi to ta saba wa Allah ta saba wa shari'ar manzon Allah kuma dole sai Allah ya mata ukuba akan wannan in dai ta mutu bata toba ba haka duk uban da ya bar yarsa tana fita ba hijabi to yana cikin hadari kwarai da gaske so ina ina gaya miki kar zama da madaukan madaukin kanwa ya saki samu farin kai ci gaba da sa hijabin ki ko yau din akwai dan uwa da ya kawo mun karan matarsa yace ga ta nan babban matsala ta da ita malam ba ta san sa suturar musulunci sai ta rinka shiga mara kyau ga ta mata aure kuma ta haihu ba ta san hijabi na sai hijabi ta jefar na sai niqabi ta jefar akwai wanda ya kawo kuka ya ce matarsa ya siyo mata hijaban duk ta sa almakashi ta yayyanke su gaba daya ta gutsuri su da su yan firit firit kin yi aure kin haihu ɗaya biyu ɗaya abu nan wai dole wai ita ma tana layin yan mata yan matan ma da suke Allah suke saba ai ba ba ba daidai suke ba ba budurwa kike ba ko ko me ne ma zance ne ma ko me ne ma saboda yarinta dole sai kin saka hijabi matukar kin kai munzalin da za a yi sha'awarki so wannan ba daidai bane kuskure ne jahilci ne da rashin sanin addini wai yanzu wannan al'umma wai wai ana sallah wai musulmi wai ana rikici da su wai akan sa hijabi yau shi za ku waye dan Allah hijabi har sai an zo ana tambaya kan hijabi dole ne ko ba to ku je ku zama arna ha kuke so a wannan ba daidai bane kuskure ne ko a ɗabi'ar mu malam a al'adar mu Hausa Fulani ana sa hijabi kuma ku tambayi kakannin mu iya ba aya ba hadisi ku tambayi al'adar iyayenmu da kakanninmu an tashi ana lullube jiki wallahi so wani zai zo yana cewa ko kar asa ko asa la wannan ce da Allah taimaka masa da addu'a akan bukatu da yake da shi muna fatan Allah biya mana bukatunmu gaba daya sauran kuma mun dan tsawaita zamu dakata anan insha Allah sai wani sati zan ci gaba da su abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji tabaraka ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik